ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan ku da asubahi barkan mu da kasancewa yau tara ga watan Ramadan shekara ta 1445 hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam 46 ko hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da a tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na iyaye mata a garin kumo a kolokal gaman jihar gombe najeriya a yau muna ne muna magana akan muhimmancin sadaka ga ɗiyamace muhimmancin sadaka ga ɗiyamace yau za mu yi magana akan hukuncin a zakatul fitri zakar da kai an san zakar da kai ko? tambaya ta farko ita ce shin zakar da kai mace ce za ta cire wa kanta ko kuma mijinta ne ya zama wajibi ya cire mata zakar da kai a addini mace ce za ta cire wa kanta kowace mata ta nemi zakar da kanta ta cire wa kanta ko kuwa mijinta ne zai cire mata to dattawanmu sun ce wai mijinta ne zai cire mata saboda sun saba ana cire musu to bari mu ji abin da malamai suka ce ita zakar da kai tana da muhimmanci mu ya shirya idan an gama azumi kafin a je idi da kwana ɗaya ko da kwana biyu a samu a cire a raba wa talakawa a yi musu sadaka su samu abin da za su ci ranar sallah a ranar idi kuma ana cire abin da aka saba ana ci ne a gari masara shinkafa da alkama da abin da ya sauwaƙa zakar da kai dole ce zakar da kai wajibi ne kada ki azumi ki sha ruwa a je idi ki dawo ba ki cire fazar karfin da kai ba ko kuma ba a cire miki ba da yawa mutane suna mantawa sai a zo a yi ta azumi a yi ta azumi amma a manta da zakarfin da kai dole ne tilas ne wajibi ne kamar yadda riwaya ta zo manzon Allah ya yi umarni a cire da karfin da kai namiji da mace a ana ba da sa'i dai kwano ɗaya ai an san kwano babban kwano ba irin kwanon garinku ba ku rabin kwano kuke amfani da shi nan to irin kwanon garinku biyu shine ake cire mutum ɗaya na alkama ko na shinkafa ko na masara ana cirewa ɗa ko bawa namiji ko mace cikin musulmi sai musulmi kawai tunda shi ne yake azumi kuma an zo ana lissafa mutanen gida ne gaba daya da wanda suke azumi da wanda ba su azumi duk ana cire musu yanzu kamar gidanki ɗaya taɓa wannan abu na zama zama abu sai su rika taɓa yanzu kamar gidanki akwai mutum sha biyar mutum bakwai ne suke azumi to har sauran su ma sai an cire musu har ƴan ƙanana har jarirai sai an cire musu har masu rarrafe da maza da mata duka ana cire musu gaba ɗaya ana cire musu zakar da kai to malamai sun yi saɓani wasu daga cikin malamai suka ce miji shi ya kamata ya cire wa matarsa zakarfin da kai me dalili suka ce ba shi yake ciyar da ita ba tunda miji shi yake ciyar da ita to shi zai cire mata zakarfin da kai ilhakan bin nafaqati kenan kamar yadda ya zama wajibi ya ciyar da matarsa ba wanda ya sabani akan wajibcin miji ya ciyar da mata to tunda dole ne ya ciyar da matarsa to dole ne kuma ya cire mata zakar da kai haka malamai suke fada wannan shine ra'ayin jumhurul ulama majority mafi rinjaye daga cikin malamai sun karan sun kafa hujja da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a fidda sadaqatul fitri a cire wannan zakar da kai ga yaro garami da babba da da da bawa da da da da da, da dukkan wani musulmi da ake ɗaukar nauyinsa a gida ake ciyar da shi ina fata ana fahimta suka ce miji shi zai fitar ba wani jayayya to ra'ayi na biyu na malamai wasu kuma suka ce a gaskiya mace ta tanadi zakkan da kanta da kanta mace ta tanadi zakkar da kanta da kanta miji dai zai cire wa ƴaƴa zai cire wa kansa zai cire wa uwarsa da suke tare zai cire wa direbansa zai cire wa duk wani ma'aikaci abin mamaki amma matarsa ba zai cire mata ba sai dai ta nemo kuɗinta ta cire da kanta wannan ra'ayin abu hanifa ne da Sufyan Sauri da Ibn al-Munzir da Ibn Hazmin al-Andalusi al-Zahiri waɗannan gaba ɗayansu suna da ra'ayin cewa mace za ta cire wa kanta sadaqatul fitri suka ce a hadisin annabi da ya zo ya ambace ce unsa mace minal muslimina tunda an ce mace minal muslimina to lallai mace ita za ta cire wa kanta suka ce ta cire wa kanta kawai ta nemi kudinta tana da miji ko ba ta da miji duk wata mace yanzu ke budurwa da ke kallo na a wajen waɗannan malaman abu hanifa ibn al-munzir sufyanu sauri ibn hazmin dukkansu sun tafi akan ki nemi kudinki ki cire sadaqatul fitrinki kamar yadda kike neman kudi kike sayan data kamar yadda kike neman kuɗi kike sa katin waya ki nemo kuɗinki ki biya wa kanki sadaqatul fitr to amma zancen da yafi inganci shine abin da muka saba muka tafi a kansa cewa miji ko uba shi zai cire wa mace zakatul fitrinta an rike wannan ko yana nan fanna tara tambayoyi na yawwa lokaci ne ba mu samu ba na ba da kyaututtuka ina nan ina shirye da aka a riƙe na yi tambaya sai ki bani amsa ki kawo mini hujja to abu na biyu yaya mutumin da ya auri mace ba ta tare ba mutumin da ya auri mace bai tare da ita ba an zo azumi za a cire sadakatul fitri wa zai cire mata yayanki ne yayi aure wata bazawara tana can gida ta ki tarewa ta ce sai bayan sallah amma kuma da azumi an daura aure kuma an zo za a biya sadakatul fitri shi kuma ubanta a gida ya ce ai kina da miji tana da miji ko bata da shi amma kuma mijin ai bata tare a gidansa ba sadakin ma ai bata ma gama cin sadakin ba tunda mace tana cin sadaki ne idan miji ya keɓanta da ita a ɗaki ya sadu da ita to shi wannan bai sadu da ita ba ta tare ba sai a zo a wajabta masa fitta mata sadaqatul fitri akwai wani babban malami mai suna ibn qudama yana da littafi al-mughni al-mughni ibn qudama littafi ne mai kyau yace wa kadhalika kullu imra'atin la yalzamuhu nafaqatuha ka gairin madkhuli biha idza lam wato tusallam ilaihi duk wata mace duk wata mace da bai zama wajibi ga miji ya ciyar da ita ba kamar irin matar da ba a sadu da ita ba bata tare ba a wurin ibnu gudama duk matar da aka aure ta bata tare a gida ba a lokacin ciyar da ita yana kan ubanta ne ba yana kan mijinta ba ba sani ko kuna ganewa daga ɗaura aure ba za a ce ci da ke ya zama wajibi a kan shi ba ana ɗaura aure ya fara aika miki abinci gida sai kin shigo gidansa ya ko ko ba haka bane to wannan ai bata shigo gidan ba tana can tana tattare tattaren gadaje da kayan kicin bata gama shiryawa ba wai ita to sai ya ce wannan tunda ba a tare da ita ba lam tusallam ilaihi ba a miƙa masa ita a matsayin mata ba an dai ɗaura aure ne kurin a takarda yace wasaghiratu allati la yumkinu istimta'u biha da karamar yarinya da aka daura aurenta wadda ba za a iya saduwa da ita ba a da magabatan mu ana iya auren yarinya yar karama ma wanda miji baya iya kwanciya da ita a shimfiɗa renonta zai yi kawai yar karama yar shekara bakwai takwas shekara tara shekara goma karamar yarinya ana iya daura mata aure a mata gudanta a lullube ta a kai ta gidan miji ya haɗa ta da yaransa su yi ta wasa amma kuma ta su ce yana jiranta sai ta girma da ana yin wannan don zaman lafiya kuma yaran yanzu 'yan matan nan maganin su kenan a tukwikwiye ta tun tana karama a je a miƙa ta a kai ta ta je ta shiga cikin tsofaffin mata kakanninta a ta buga kishi mu ga yadda za a yi to irin wannan 'yan ƙananan yara 'yan mata ba a ba a keɓanta da su miji baya kwana da su a ɗaki saboda ƙarama ce to wannan za a yi ta bata abinci ta ta ci ta ta ci sai ta girma ta yi ƙarfi jikinta ya ɗauka to shi kenan sai miji ya fara tarewa a gidanta wannan a musulunci ya halatta wanda ta ga za ta iya ba da 'yar ƙaramar yarinyarta a auren da ita miji ya zauna ya zaman jiranta shekara bakwai takwas tara ya ta ajiyarta a gida to wannan ya halatta in ya ga zai iya in kuma ya ga ba zai iya ba a bari sai ta gama makaranta ta gama komai ta yi hankali ta komai sai a kai ta gidan miji amma inda wani zai iya yi wannan ba laifi ba ne mai dalili an yi wa aisha shekara shida aka yi wa auren na na aisha ki nema mun yarinya ya shekara shida a nan muganta yar karama ce nana aisha ta tare a gidan manzon allah tana da shekara tara shekara tara ta tare lokacin da ta tare ma aka ce har wasan ƙasa take yi da wasa da kayan wasan yara amma kai ta gidan annabi ta tare da kayan 'yan wasanta na yara ita aisha to yanzu ma lokacin fitina allah na tuba 'yan matan zamani yanzu yarinya tana ɗagawa kiga ta fara fitina ba gwanda ai maza a aurar da ita da wuri ba duk wacce ta ga yarinyarta tana da rawar kai kiraye kirayen maza da shegen fitina an fara magana soyayya tun tana yar firid da ita nemi wani ki liƙa masa ita a makala masa ita maza maza maza a ce je ki an aurar da kiki je can ku gari ta to da ta zo ta miki abun kunya fa wallahi yanzu yan ƙananan yara ƙaramar yarinya sai ki ga fitina wata yarinya yar ƙarama ta kira ni baiwar Allah mala ina gajiya ya gida na ce ya aka yi fatawa ne bismillah wallahi malam ba fatawa ba ne aure nake so na ce to duka duka shekara ki nawa ta ce shekara na bai wuce sha biyar ba na ce sha biyar a birni kam sha biyar an yayi wuri ta ce malam kawai in ne da miji a sama mini ta ce ni na san me nake gani me nake ji kwarai kuwa eh to ai ba mamaki wani ne yake neman lalata ta ko a gidan wani yake neman yi mata barna to ba gwanda ta yi auren ta je ta zauna gidan mijinta ba ya fi mata ai gudun fitina ne ta dan ban mamaki kaɗan amma kuma ta burge ni na ce to sai ki jira wallah ya kawo wani wanda yake son yan ƙanana saboda ƙananan suna da ɗan wahalar sha ne ba aiki suke a gida ba sai shegin cin abinci to wannan malamai sun tafi akan wannan kenan yanzu mun tafi akan abinda ibn qudama Allah ya masa rahama ya faɗa cewa um, macen da take a bata tare a gida ba zakatul fitrinta baya kan mijinta me yasa saboda ai ciyar da ita bai zama wajibi a kansa ba wani fikihun da za mu gane duk wanda ya auri mace bata tare a gidansa ba to ciyar da ita da shayar da ita da suturanta ba dole bane a kansa ko da ku bayan an ɗaura aure yaushe zai zama dole a kansa lokacin da ta tare a gidansa ina fata ana fahimta yawwa to Allah ya taimaka mana um, matsala ta uku idan mutum ya auri mace kafira ‘yar ahalul kitabi kirista to ita kuma za a cire mata musulmi ne amma ya auri kirista tunda ya halatta musulmi ya auri ahalul kitabi idan ahalul kitabin ce ta gaske to ya halatta musulmi ya aure ta to sai aka zo da azumi suka yi wata guda mutanen gida suna azumi ita kuma ta yi abinta ba tunda ita kafira ne ai ba ta zai cire mata a'a ba zai cire mata ba saboda mai saboda ita kafira ce yawwa kafira kuma laisa alaiha zakatu fitrin babu zakar da kai a kanta saboda kafira ne saboda manzo Allah ce minal muslimina daga cikin musulmi ne wallahu alam matsala ta ƙarshe a nan akan zakatul fitri ashes matar da ta fanɗare masa ta gudu masa a shimfiɗa ba ta yadda da shi yanzu akwai matan da suke gujewa mazansu a ce mace ta ƙaurace miji shekara biyu ba wai fa miji ya ƙaurace mata ba a'a ta ƙaurace wa miji shekara biyu wata yarinya an yi aurenta uwarta ta yi kuka ta yi kuka ta zubar da hawaye bayan shekara kusan biyu aka zo ana hira da mijin ana tambayarsa ya ce ai bai taba hada shimfiɗa da ita ba ba ta yadda ga ta ta yi ɓulɓul ta ƙoshi ta cinye mai abincinsa taliyarsa duk ta cinye da makaroni sai gadarar soya wainar kwai da safe da cin dankali amma bai isa ya neme ta shimfiɗa ba ina faɗin wannan ne saboda wallahi a cikin ku mata akwai marasa kirki halin ku bayi da kyau akwai fandararru a cikin ku ki sani in kin yi aure hakkin mijinki ne a kanki na shimfiɗa dole ne tunda kika bari aka ɗaura aurenku zina zai je yayi matar banza zai je nema yau fa ko waya kika ga yana duba hoton wasu mata kwana zaki kina kuka kina bakin ciki amma miji ya zo ya neme ki kin guje masa da shegen taurin kai da rena miji a yi fada a yi fada amma ba za ta ji ba ya za ka yi da ita dukanta za ka yi ba za ta daku ba in an yi magana ta ce ka sake ni ni ba damuwa nai da kai ba kai ɗin banza kai ɗin wofi in ka ga ba za ka iya ba ka sallame ni shi kuma bawan Allah yana son kayansa haka zai zauna ya ta zaman jira yana reno yana tsammanin za ta gyara akwai mijin da sai ya zo Allah annabi ya roƙe ta sai ya yi kuka ya zubar da hawaye ta yadda ta aminta da shi yanzu wannan matar matar kirki ce yanzu wannan yarinya ta nemo wa kanta albarka a rayuwa ba daidai ba ne saboda ku kiyaye ku daina guje wa miji ku daina fanɗare wa miji ku daina saba wa miji ku yi ladabi da biyayya wa miji shine zaman lafiyar ku a wajen Allah zaman lafiyar ku a shari'ar musulunci to matar da duk miji ya bayyana gare ta tana masa taurin kai ba ta ba shi da'a to ya halatta in an zo biyan sadaqatul fitr ya ce ki yi ta kanki je ki nemo kuɗin ki ki biya wa kanki ba zan biya ba idan ya ki biya bai saba wa Allah ba ina fata na fahimta Allah ya ganar da mu matsala ta hudu da za mu tattauna a kai yau hukuncin bayar da zakka shi kuma ba sadaka ba zakka duk da zakkar ma ana ce mata sadaka bayar da zakka akan kayan kwalliya kayan kwalliya kamar matar da take da zinari dan kunnen zinari sarka yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أتكن سورة التوبة آية 34 zuwa آية 35 wannan ayar da ita ne malamai suke kafa hujja akan dole sai an cirewa zinari ko azurfa zakka saboda ƙur'ani ya ce wanda duk suka ajiye suka ɓoye ba sa cirewa zakkar a yi musu bishara da azaba mai raɗaɗi to ai Allah ya gama tun da ya ce in an ajiye ba a cirewa ai azaba mai raɗaɗi a ranar tashi alƙiyama za a zo a ta ƙona ka da shi a ƙona maka ɓangarenka a ƙona maka fuskarka a narka maka zinarinka a ta zuba maka shi a fuska da jikinka a wata riwaya ta abdullahi ɗan umar a ƙarƙashin tafsirin wannan aya yake cewa ma adda zakatahu fa falaysa bikanz ma uddiya zakatahu falaysa bikanz duk wanda aka riga aka ba da zakarsa to wannan ba bai zama kanzi ba ba a koye shi ba kenan idan kina da zinari ko azurfa sai kin cire zakarsa kuma ko da a ɓoye yake a ƙarƙashin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasan bakwai sai kin ciro shi kin cire masa zakka wa in kana ta tasabi aradin duk wanda yake fili yake bayyane ana kallonsa ana kwalliya da shi ba a cire zakka ba sai Allah ya yi azaba a kai da haka aiki ya same ki hajiya dudu aiki ya same ki hajiya yalwa aiki ya same ki hajiya zainabu da kaltume da fatuma da meru da da usaina duk wacce ta zama matar alhaji in dai ta tara zinare a ɗakinta to shekara ta zo sai kin ba da zaka ga hadisai wanzan Allah ya faɗa hadisin muslim ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha ba wani wanda yake mallakan zinari ko azurfa baya ba da hakkin na Allah face ranar tashi alkiyama sai an ƙuna shi sai an yi masa azaba da wannan zinari da azurfa da ya ɓoye baya ba da zakka a wata riwayar ta muslim kuma duk riwayar jabir ɗan abdullahi wannan na farko riwayar abu huraira ne wanda Allah ya faɗa ya ce wala sahibu kanzin la yaqalu fihi haqqahu illa jaa kanzuhu yawmal qiyamati shuja'an akra yattabi'uhu fatihan fahu wallahi sai an mai da wannan zinari da azurfa ya zama wani katon maciji baki yana binka yana saranka yana bude baki kana tsorita kana iko in an yi magana sai a ce maka wannan zakkarka ne ta zinari da azurfa da baka bayar ba zakkarki ne ta dan kunnanki da sarƙarki da zobenki na zinari da azurfa da kika ike bayar kina yi wa Allah wayo sai Allah ya miki azaba sai a ce kama macijinki shine zakkarki sai ta ruga da gudu sai macijin sai bi ta ha inna lillahi Allah kiyaye wannan hadisin Imam Muslim ne ya rawaito shi daga Jabir dan Abdullahi akwai hadisai da yawa da suka zo musamman akan fidda zakka ta kayan kwalliyar mata akwai riwaya da Imam Abu Dawud da isnadi a wanda yake sahihi da shawahid da wasu ɓangarori na hadisai da suka zo ta hanyar amr bin shu'aib an abi an jaddihi wata mata ne ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tare da ita akwai wata yatta kuma a jikin hannun yatta ta akwai zinari guda biyu manya-manya sai manzo Allah ya ce a tutina zakata hada ke malama wannan fa zuwa ta yi wurin annabi annabi ya ga hannun yatta da zinari sai ya nuna yarinyar ya ce ke uwarta kina ba da zakar wannan da ke hannun wannan yarinya ta ce a'a ni ban taɓa bayarwa ba bana bayarwa to manzo Allah ya ce kina so zai miki daɗi a kiyama a maida miki su awarwaron wuta a naɗe miki su a sa miki su wuta ce ta ƙona ki a yasurruki an yusawwira Allahu bihi ma yawmal qiyamati siwarin min nar in dai ba kiya ba da zakkar su to wallahi ki sani awarwaran ki na zinari sai ya zama na wutar jahannama a mai da shi wuta jaja gur ya ta ƙona ki tunda ki rike ba kiya cire zakka ai take wannan mata ta zare wannan zinari a hannun yarta ta jefa wa annabi ta ce gashi na ma ba da su saboda Allah na ba da su na ma daina sawa gaba ɗaya Allahu akbar Allahu akbar kun ji masu tsoron Allah in ke ce yanzu sai dai ki turbuna baki da fuska ki ce wannan malamin wallahi tsanantawa yake ba zan ma sa ki zuwa tafsirinsa da wa'azinsa ba na yi gaba a'a in an ce Allah ya ce annabi ya ce zance ya ƙare kina fahimta na ku to ga maganganun malamai magabata na kwarai daga sahabbai da tabi'ai da suke ta magana akan lalle fa sai mace ta cire zakkan zinaren da take sawa na wuyanta da hannunta lalle sai kin cire akwai riwayar abdullahi dan mas'ud akwai riwayar abdullahi ibn mas'ud Allah yarda da shi wataran wata mace ta tambaye shi akan kayan kwalliyanta na zinari ta ce akwai zakka a kai sai na fitar masa da zakka abdullahi dan mas'ud ya ce idza balaga mi'atai dirhamin fa zakkihi lallai idan kayan kwalliyar nan naki ya kai dirhami ɗari biyu to ki fitan mai da zakka in dai ya kai dirhami ɗari biyu ki fitan masa da me da zakka fa zakkihi kenan kun ga yaya ake cire zakkar zinarin da azurfa sai in an auna shi a ma'aunin zinari da azurfa in ya kai dirhami ɗari biyu to sai a bayar da zakkarsa kenan abdullahi dan masud ma yana da ra'ayi yana da fahimtar lalle sai an cire zakka ga kayan kwalliya akwai riwayan na na Aisha Allah ya yadda da ita ita ma ta ce duk wanda yake sanya kayan kwalliya da ado to lalle ya cire zakka a wannan kayan kwalliyar injina na Aisha akwai Amr bin Shu'aib an abi an jaddihi ya rubutawa mai kula da wato sto-sto ɗinsa mai kula da wajen kayan arzikinsa cewa lallai ka je ka duba zinari na ‘ya'yana mata ka rinka cire musu zakka a duk shekara wannan malami ne na hadisi ya fahimci cewa lallai sai an cire zakka a kayan kwalliya na mata ya ce a cire na ‘ya'yansa mata kar a zauna ba a cire ba haka ya zo daga wasu daga cikin tabi'ai Allah ya musu rahama an tambayi sa'id bin musayyab cikin tabi'ai aka ce a fil huliyi azhab wal fidda zaka kayan kwalliyan mata zinari da azurfa shin akwai zakka a kansa tambayarsa aka yi qala na'am yace kwarar ku akwai zakka mai riwaya yace idan yafna to in haka ne kenan ai zai kare kullun shekara a cire zakka kullun shekara a cire zakka to ai akwai shekarun da za a zo ma a tarar ma ai zinarin ya ma kare gaba daya zakka ta cinye shi sa'id bin musayyab yace walau koda ko ya kare din ko da zai kare sai an cire masa hakkin zakkarsa ina fata ana fahimta wannan isnadin ya inganta zuwa ga sa'idu ibn al-musayyab ibrahimun nakai shi ma ɗaya ne daga cikin magabata shi ma an yi masa magana ya ce azzakatu fil huli azhab wal fidda lalle ana cire zakka a cikin kayan kwalliyan mata zinari da azurfa lalle ana cirewa wannan duka maganganun malamai ne waɗanda suka yi bayani cikin magabatan mutabi'ai lalle sai an cire zakka a cikin kayan kwalliya wasu malaman kuma zance na biyu na ƙarshe su kuma sun tafi akan ba za a cire zakkar ba suka ce duk wata mace mai zinari ko azurfa ba sai ta cire zakka ba to amma wannan maganar ba yi da dalili mai ƙarfi cikin alƙur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun dogara da wani hadisi da wannan hadisin yake cewa laysa fil huliyi zakka wai babu zakka a cikin kayan kwalliya babu zakka a cikin kayan kwalliya to amma hadisin hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni laysa fil huliyi zakka babu zakka a cikin kayan kwalliya hadisin da'if la yathbutu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bai inganta daga manzo Allah ba da yawa daga malamai sun ce hadisin mai rauni ne da afahu aksar ahlul ilmi don haka maganar da take cewa babu zakka a kayan kwalliyar mace zinarin mace ko azurfan mace magana ce mai rauni kwarai-kwarai da gaske ina fata ana fahimta duk da cewa an samu wasu adadi daga cikin sahabban annabi sun ce babu zakka a cikin kayan kwalliya kamar ibn umar yana da wannan ra'ayi jabir dan abdullah yana da wannan ra'ayi a wani kaulin na na aisha ma da na na asma'u a wani kaulin kenan ita na na aisha tunda mun faɗi kaulinta ɗazu cewa ta ce ayi ina fata ana fahimta to yanzu ya za mu yi wanne ne magana da tafi inganci da aka tattara dalilan gaba ɗayansu da dalilan masu wajabtawa da dalilan waɗanda suke cewa ba dole sai an yi ba sai aka samu wanda ya fi ƙarfin hujja da dalili su ne waɗanda suka ce inna alal hulihi zaka lalle kayan kwalliyar mata akwai zakka sai an biya wannan shine ya fi inganci shine fatawar da tafi daidai kuma lallai ki mai da hankali in dai kina da zinari to aiki ya same ki za ki rinka cire zakka in dai ya kai dirhami 200 kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya faɗa shine nisabinsa kenan wannan kuma an je wajen masu gwal su suna iya gane yaya dirhami 200 yake allah ya ganar da mu to sai wasu kayan kwalliyan wanda ba zinari da azurfa ba kamar lu'ulu'i mata suna kwalliya da shi da zabarjadi zabarjad ban san shi da hausa ba to amma kayan kwalliya ne na mata waɗanda ba zinari bane ba azurfa bane kuma mata suna kwalliya da shi shin shi ma sai an cire mai zakka a'a duk abin da ba zinari ba duk abin da ba azurfa ba su lu'ulu'i miski su miski da su zabarjadi duka gaba ɗaya mace ba ta cire musu ba ta cire masa zakka babu saɓani daga wajen malamai akan rashin wajibcin a cire zakkan nan ga a wato irin waɗannan kayan kwalliya wadda ba zinari ba ba azurfa ba kuma da yawa daga malamai sun faɗi haka cikinsu akwai imamu malik Allah ya masa rahama ya ce laisa fil lu'lu'i wala fil miski wala fil ambari zaka su miski da ambar da lu'lu'i duka imamu malik ya ce ba a cire musu zakka wannan dalili ne da ke nuna mana duk abin kayan kwalliya da ba zinari ba ba kuma azurfa ba ba a cire masa zakka imamu shafi'i ma Allah ya masa rahama shi ma ya yi bayani cewa wa ma wato yuhalla bihi annisa awid dakharnahum abinda mata suke yin kwalliya da shi ko suka ajiye ko maza wato iddakharahu rijalu maza suka ajiye irin lu'lu'i da zabarjadi da yakuti da murjani duka waɗannan abubuwan kayan kwalliya ne na mata kuma maza ma suna sai da su to idan maza suka ajiye su ko mata suka ajiye suna kwalliya fala zakata fihi wala zakata illa fi zahabin awwali ba a bada zakka sai a cikin zinari ko azurfa kawai wannan haka imamu shafi'i Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa ya faɗa kenan mata albishirinku duk wani kayan kwalliya duk wani kayan ado wani abin da za a makala in dai ba zinari ba in dai ba azurfa ba to shi kam ba sai an cire masa zakka ba sannan kuma menene sharuɗa na cire zakkar kayan kwalliya ɗin menene sharuɗa na cire zakkar na farko dai dole sai ya kai nisabi shi ma ba wai kawai ɗan zobenki da kike sawa na zinari ko da bai kai nisabi ba sai a ce sai kin cire a'a ko ƴan sarƙarki watakila ba ta da nauyi ba ta kai wani gram kaza ba sai ya isa nisabi sai ya kai shine ra'ayin da yawa daga cikin wato maganganun malamai Allah musu rahama imamun nawawi Allah ya masa rahama ya ce riwaya ta zo dangane da zinari an samu hadisai da suka iyakance adadin abin da za a cire na zakkan zinari sai ya kai ishiri na misƙalar sai ya kai nauyin misƙali ashirin ina fata ana fahimta to amma wannan riwayar riwaya ne ko riwayoyi ne masu rauni kamar yadda malamai suka faɗa Allah musu rahama sai dai abinda malamai suka yi ijima'i za a yi aiki da awon zinarin da ya kai dirhami 200 din kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya faɗa sannan kuma imamun nawawi ya daɗa faɗa cewa malamai sun faɗa sharaɗin cire zakkan kayan kwalliya sai in ya shekara a hannunki duk zinarin da bai shekara a hannunki ba duk zoben da bai shekara a hannunki ba ko sarƙar da bata shekara a hannunki ba to ba a cire musu zakka ina fata ana fahimta yawwa sai sun shekara Allah ya ba mu dacewa to idan mutum yana da zinari daban bai kai zakka ba azurfa shi ma daban bai kai zakka ba to ya za a yi zinari kun san daban azurfa kuma daban to ana hada su a yi musu zakka a ce ka haɗe su in ka haɗe su za ka yi musu zakka za su kai zakka shari'a ta ce ba dole sai ka haɗe su ba saboda malamai sun tafi akan ai annabi ya ce duk kayan da yake a rarrabe to zakkarsa a rarrabe ne duk kayan da yake a haɗe to zakkarsa a harhaɗe take haka malamai suka faɗa Allah ya musu rahama wasu sun tafi akan za a iya haɗewa don neman lada a fitar da wannan zakka ɗin Allah ya ganar da mu abu na ƙarshe matar da aka bata makudan kuɗi mai yawa miliyoyi aka bata su a matsayin sadakinta ku ji wannan matsalar shin mace tana cire zakka akan sadakinta yanzu nisabin zakka a bana kudin da sai in mutum ya mallake shi zai ci da zakka ya kai naira miliyan goma sha biyu da kusan dubu saba'in da biyar naira miliyan sha biyu da dubu saba'in da biyar sauran zuwan tambaye ki ce kin manta ba ki riƙe ba ba a cire zakkar kuɗi sai kuɗi sun kai wannan adadi kamar yadda ya zo lissafi a bana duk wanda kika ga yana ba da zakkar kuɗi to ki tabbatar yana da kuɗi sama da miliyan sha biyu Allah da ya sa baɗi mu samu hajiyoyi an yi kasuwa an yi kasuwa an sai da agwagi an sai da kaji an tara miliyoyin kuɗi Allah ya saka da alheri a cire zakka mai gidanki ya zo yana bin layi kice koma baya sai na gama ba wa kawuna da yayana in baka tukuna miliyan sha biyu da dubu saba'in da biyar shine nisabin zakka to sai wata mata ta samu wani miji mai maiko da ya zo aurenta aka ce nawa ne sadaki ya ce miliyan ashirin kai na miki murna daga ki har babanki da mamanki duka nawa ne sadakinki ya ce miliyan sha biyar ashe wannan mata mai mammakon kuɗi ne sai ta zuba kayanta a banki ta aji kuɗi suka shekara cir a ajiye kin ga ai sadaki ne ko ko kuma ta shiga kasuwa da su tana juyawa to shin ana fitar da zakka akan kuɗin sadaki amsar a tilas dole ana cirewa don shi ma kuɗin sadakin ai ya zama mallakarki sannan kuma ya zama ya shekara kuma ya kai nisabi bai da bambanci da sauran kuɗi da kika mallaka ko ya mallaka wajen wajibcin cire zakka ba da wani bambanci daga ƙarshe kafin na shiga wani babi a gobe in Allah ya so yarda ina so na rufe bayani na dangane da wannan babi na sadaka da na yi ta yi akan iyaye mata yau karatunmu na nawa kenan yau karatunmu na a azumi tara ne ko to yau kuma karatunmu na bakwai ne aiki saboda ai ba mu yi ba ranar alhamis mun yi kwana uku muna magana akan bin iyaye ko to mun yi kwana hudu muna magana akan hukuncin sadaka da ya shafi mace ko zakka da ya shafi mace sadakoki da ya shafi mace kuma na jawo muku hadisai da suke nuna muhimmancin mace ta rinka ba da sadaka saboda da sadakan nan Allah zai kubutar da ita daga wuta duk lokacin da kika ciri hamsin ko ɗari ko ɗari biyu kika bayar kamar kina gaya wa Allah ka ‘yanta ni ne ya Allah ka ‘yanta ni daga wuta haka kike faɗa to me yasa aka ce mata su rinka sadaka yau idan mace ba ta sana'a ya za a ce sadaka ina za ki samu kuɗi yanzu bincike ya tabbatar mana idan kina neman talaka lamba ɗaya ki samu yarinya budurwa talaucin da 'yan mata suke fama da shi Allah ya bar kansu sani wallahi wata ta ce sai ta share watanni ɗari biyar bata gitta ta gabanta ba ga kunan ko Allah kawo kudi sai yanga a titi amma ba ko kobo dan kwalliyar da take yi ma da hodan mamanta take yi in kin ga ta shafa dan basilin ba nata bane samarin yanzu kuma shegen wayo sai hira da zance ya takura ya ta zuwa kullum kai ta leƙa aljihunsa amma baya bada komai Allah shirye su Allah ba ku samari masu yayyafi masu dan bada abubuwa in ya zo ya rinka dan watsa miki yan sababbin dubu ɗaiɗai to wannan shine saurayi na gaske da gaske amma saurayi mai karamin hannu saurayi kuturu kin san kuturun saurayi ba ku san shi ba kuturu mai dunkulallen hannu muwakkata mujabi mujabi muwakkata Allah ya bayar annabi ne yace a bayar tun da ana so a so mutum da hadu ta hagu to tun da samari ba sa bayarwa babanki kuma yana fama da masara yana fama da kudin makarantarki to ya kamata ki dage da sana'a ina kira ga 'yan mata duk duniya da suke jina da hausa duk wata yarinya budurwa ki sani yanzu duniya ta canja zamani ya canja zama bai kama ki ba ku nemi sana'a wanda za ta shiga sana'ar kunshi ta je ta koya akwai gidan da ake zuwa a koyi kunshi yarinya karama ta je ta koyi kunshi da kayan kunshi da kayan lalle da yake sa baki da yake sa ja da design design na kunshi wallahi a birni yanzu yarinya karama budurwa ba ta yi aure ba sai ta bude shagon kunshi haram ne ba haram ba ne ki gyara shagon ki ki sa masa kuderun zama da wurin zama ba ruwanki yan mata ne za su zo yar yarinyar da za a yi aurenta ta zo ki mata kunshi in an gama a ce nawa sallama kishe dubu ashirin da bakwai da ɗari uku da talatin da uku yawai amarya ce ba ita za ta biya ba mijin ne yana rawar jiki zai biya ba ku san yanzu miji in za a yi aure ma wasu ya ba da kwayan kudin kwalliya a yana biya ko ne nan suka gama da ku ba sa biya a wake suna biya ko to mun zo tafsirin maza zan yaba musu ce to sun yi kokari duk da ba Allah ne ya ce a bayar ba ba annabi ne ya ce a bayar ba amma sun yi kokari ya kamata idan yarinya za ta yi aure dan saurayi tun da an sa ranar aure sati biyu ya dan tukwikwiye haka wata dubu ɗari biyar ya bake ce ga wannan kyaje ki gyaran jiki da kwalliya in ba ku kabbara ba ba za a rinka karanta muku waɗannan bayanai ba yawwa Allah zai isa ku daraja a idan samarin nan to kin ga ina laifi ya baki yan dubu ki ɗari biyar kika je kika kashe dubu ashirin a kayan kwalliya ɗari hudu da wani abu sai ki soke kayanki kin samu jari ko ba haka bane ba Allah ya saka da alheri to ku yi sana'a wata kuma ta koyi dinki dinki yan mata ku je ku koyi dinki dinki ana samun kuɗi dinki ana samun kuɗi yanzu kwanan nan shekaran jiya din nan ina garin nan na ba wata mata kwangila nace ta dinka min hijabi ɗari tace ɗari mal nace dinka kuma za ta ɗinke su taras hijabi ɗari watakila ke ma kina cikin wanda za su samu amma fa biyan ta zan yi wallahi tana zaune a gidanta za ta ɗinka kyar tana ɗinka kayanta na sai mata yadi na dubu ɗari kaza na bata ta ce malam mai hannu hannu za a yi maka ko kuma dai zumbulu na ce a yi mai hannaye da zumbulaye duka malam mai dan igiya a fuskar koko mai simple na ce duk kowanne ma ayi wannan mace ce tana zaune ba ta da miji a gida wataƙila wani attajiri zai yi biki wataƙila wani zai raba wa mutane wataƙila za a je wa'azi wani guri za a raba hijabi aka baki kwangilar guda ɗari guda ɗari biyu guda dubu kaza wataƙila wani shago yana sayar da hijabi irin na misira hijabi irin na kaza kike dinkawa kin samu sana'a to amma kafa ki sai shegen yawo kamar kaza keken ɗinkin da ko shakon ne ki siya ko da babanki da yayanki su yi karo karo su haɗa miki ki sai kekenki kina ɗakinki ba yawo saurayi ya zo ya taɓata miki lokaci wai ana zance awa uku a tsaye wata yarinya suna tsaye wani ya je ya dawo suna tsaye ya tafi ya je ya dawo suna tsaye na ce wai wannan 'yan matan ba sa gajiya da tsayuwar zancen nan jaraba ta gaji ta fara jingina a jikin gini haka sauro yana cizo sai dai ki ji fat fat ta ki tafiya shi ma ya ki tafiya ana hira ana zance ana zaman shiru zaman kurame wai an zo ana hira da saurayi ita ba idea shi ba idea sai ai shiru ai tagumi to ya kika yi shiru sai ta ce kai nake jira kai kuma fa ba magana ki sallame shi ya tafi ki zai ki abin da zai amfane ki yayin saurayi zai zo ya zauna miki minti goma fa ba a yi magana ba yana danne dannen waya ke kuma kina zaman jira duk abin da zai tambaye ki ya tambaye ki yaya gida lafiya kalau kin ba da ansa yaya yayarki kalau kalau to yaya maman naki a lafiyar ta kalau to kuna nan dai kalau dai ko to alhamdulillah lafiya to yaya dai a lafiya lau yaya kajin gidanku alhamdulillah suna nan hadda kaji kuma wani ma hadda agwagi ya hada na ga gidanku akwai agwagi ko to Allah sarki bana ko gidanku kun yi girbin dawa a ina ruwanka da maganar girbin dawa gidansu shirme in kin ji hiran da ake da yan mata da samari a rasa abin da za a faɗa ko a ɗauko magana a yi ta surutu ba aya ba hadisi ba amfani don Allah ki sallame shi ya tafi ana gama gaisa to na gode Allah saka da alheri ina da dan dinki na da zan yi a gida na gode ina Allah saka ina da yan mata da zan musu zan musu lalle za a kai ta gidan miji gobe na gode Allah saka da shikenan amma saurayi ya ta zuwa miki gida kullum sai ka ce hamsu salawati kullum me ake faɗa ki gaya min me ake faɗa ina jin wata ran sai na kira wata budurwa anan na ce ta zo ta mana bayani wai an je giran nan me ake faɗa haba abun ya yi yawa wallahi don Allah a rage yawa idan a sati yana zuwa kullum kullum ki ce don Allah ka yi haƙuri ko za ka rinka zuwa bayan sati biyu kafin sati biyun nan na dan tara abin da zan gaya maka sati biyun ma in yazo yana miki shirme ki ce da Allah ko za a koma wata wata to ba zai yiwu ko ai kuma jarababu ne kuma kun fi son a zo kullum ai shi yasa ku gyara wallahi rayuwar ta canja kar wani ya zo ya taɓata miki lokaci saurayi ya ta cinye miki lokaci ya dame ki a waya ke baki aikin uwarki ba ke baki karatun bokon ki ba ke baki kaza ba wata yarinya budurwa saurayi ya dame ta da waya tace kaga ba wai son ka ne ba na yi ba ina son ka amma gaskiya fa ina da abin da nake yi kai hakuri tace ni ɗaliba ne ina karatu waya kullum sai ka kira ni a waya ka rike waya awa guda ai ta surutu kullum waya kuma ni ka hana ni bacci ba ka tashi kira na sai karfe sha biyun dare ta ce ni gaskiya ka yi haƙuri to saurayin da bai da lokaci haka yake cinye wa yarinya lokacinta yanzu tana ɗan ɗinkinta kyar tana ɗinki Allah ya tarbe ta da saurayi mai yawan kiraye-kirayen waya da ɗinkin ki zaki ji ko amsa koyan saurayi don Allah samari ku rage in mun zo karatun maza za mu gaya musu don Allah su rage yawan buge-bugen wayan nan wani kuma wai fa saurayi ne wai filashin yake sai ki kir sai ki duba sai ga ya kashe saurayi yayi wa budurwarsa filashin suna yi ko Allah ya shirye su Allah ya shirye su Allah ya shirye su wallahi ni haushi ma ya ishe ni anan ma zan tsaya da karatu ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh